الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwadda wanda muna nan cikin kitabul qira'at kuma muna cikin babi na tara ne karkashin kitabin ba mu karasa shi ba ko an ga na goma to ma la yajuzu minan nafaqati fil qira'at babi na goma na'am babu ma la ya juzu minan nafakati fil kirat babin da zai bayani kan abin da baya halatta na batar da dukiya a cikin kirada an ce idan ana gudanar da mu'amalar kirada wanda yake gudanar da kasuwancin in yayi tafiya da dukiya mai yawa, an halatta masa ci da sha, da ainihin biyan wurin kwana idan ya kama ya biya ɗin, har ma da sake tufa inda rurar hakan ta kama. Dukiyar da za ta ɗauki wannan ya halatta, amma wannan sai in ya yi tafiya. Tunan kuma bayani ne kan abin da baya halatta na a ciyar wato a taɓa dukiyar a ɓatar da wani abu a ciki ba da garibar shi mai aiki ba. Shi wancan abin da aka halatta wato daga jarin ne daga asalin dukiyar zai abin da zai yi na abinci da abin da ya kama na darurar kasuwanci. In an zo ƙididdiga abin da za a biya shi ko wato a bashi na kasonsa to ba za a fitar da abin da ya ce ba ko ya ɗawani to abin da bai halatta na ɓatar da dukiyar ba a kirada ala yahya imamu yahya yace yahya ibnu yahya al-laisi ala malikun imamu malik ya ce fi rajulin ma'ahu malun kiradun wato game da wani mutum wanda ya kasance tare da shi akwai malun dukiya kiradun wadda take a matsayin kirada wannan badali ne yawa idan cewa ma kai fi rajulin ma'ahu kiradun kawai ya wadatar yawa kiradun badalu min badalu min malin wato Malik ya faɗa game da wani mutum wanda yake rike da wata dukiya da take a matsayin kirada, yana juya ta don su raba riba shi da mai ita. Fahuwa ya stamfi minhu wa ya katasi. To, shi ɗin, shi ɗin mai gudanar da kasuwancin zai ciyar da kansa. daga dukiyar ci da sha da duk abin da ya kama dole, wa yaktasi har ma zai yi tufa, ba wa tufa ta jin daɗi kawai ba, ko ado, tufa dai da ta kama. Ya sami matsala tufarsa ta tsage ko ta lalace, ko kuma bai ɗauki tufafi da yawa ba ya yi tafiya mai nisa. ya tafi da tufa guda ɗaya ko abin da ya kama da haka sai ya ƙuntata da takaituwar tufar to ya sayi wata don ya yalwatu misali to duk wannan gwargwadon ƙarfin dukiya zai iya yi innahu la yahabu minhu shay'an to an yarda masa dai buƙatar kansa yayi to amma ba zai ba da kyautar wani abu daga cikin dukiyar ba ba zai baiwa wani kyauta ba wala yu'ti minhu sa'ilan wala ghayruhu kuma ba zai baiwa wani mai roƙo ba mabaraci ko maroƙi wala ghayruhu ko waninsa buƙatar kansa dai ta dole ko wacce ta kama ita kawai zai biya wala yukafi'u fihi ahadan ba zai ba da tukuici ba da dukiyar kirada ga wani mukafa'a ita ce a yi maka wani abu na alheri to kai ma din wato sai ka ba wa mutum ko ka yi wa mutum wani abu da zai ji daɗinsa shine mukafa'a to ba zai yi da wannan dukiyar ba wani ya yi masa ihsani to ya ɗauki wani abu daga cikin dukiyar ya bayar ya bashi zai ji daɗi a ba zai yi ba fa amma in ji tama'a huwa wa qauman amma in ya haɗu da waɗansu mutane shi da waɗansu mutane fa ja'u bi ta'amin suka yi karo karo a tsakanin suka zo da wani abinci wato ma'ana su suka zo da wani abinci waje a huwa bi ɗa'amin shi ma ya zo da nasa, wato suka yi ciyayya kenan ko, su sun kawo nasu shi ma ya kawo nasa. Malik ya ce fa'arju an ya kuna zalika wasi'an, ina fatan wannan kan ya zama mayalwaci, ya zama halattacci, tunda wato za su ci nasan ne madadin shi ma zai ci nasu, yauwa. iza lam ya ta'ammad an ya tafaddala alaihi idan bai ganganta kyautata musu ba sayan abincin da ya wuce cikinsa nan ma idan ya yi zari to ya shiga don ba kayansa ba ne amma idan in daidai bukatarsa ne ya saya daidai abin da ko shi kaɗai ne dama zai sai kamar wannan illa dai kawai za a yi ciyayya ne ya kawo ɗan plate ɗinsa ko take away misali ko wani abu da ya kama da wannan su ma suka kawo nasu sai a ci na wannan a ci na wannan to wannan babu laifi amma idan ya sayi abincin mutum biyu ko uku duba da cewa suna da yawa wanda inda shi kaɗai ne ba zai sa kamar haka ba to kaga nan ma daidai ne da ya ɗauki wata sadaka ko kyauta wadda bata kama ba yayi da dukiyar mutumin fa in ta'amma da zalika in ya ganganta haka eh yi musu ƙari kyautata musu aw ma yashbihu ko abin da ya kama da haka dai mana dai ya wuce abin da ya kamata yayi shi a ƙashin kansa bi ghairi izni sahibil mali ba da yardar mai dukiya ba ba da yardar mai dukiyar ba to fa alaihi an yata halala zalika min rabbil mal wajibi ne gare shi ya nemi yafiya yafewa daga mai dukiyar ya ce ga abin da na yi a cikin dukiyar da nake rike da ita wata rana a halin tafiya na saya mana abinci amma gaskiya ba iya na wani saya ba na saya wa abokan zama ko abokan ciyayya kunya ta sa na saya sama da abin da ya kamata. Wannan kenan idan ba zai iya mayar da kuɗin kuɗin daga kuɗinsa ba ko ba haka ba? Idan zai iya mayar da kwatankwacin ƙarin da ya yi, to ai shi kenan sai ya mayar daga kuɗinsa cikin asalin jarin sai zama wato haƙin ya fita ta nan. amma kasancewar galibi ba za a samu wata dukiyar ba illa dukiyar da yake juyawa ɗin shi ribarsa galibi da zai rike sai bayan aiki diddiga ne an raba to bayan halalahu zalika fala ba sami to idan ya yafe masa to shikenan fala ba sami babu laifi da wannan in ya wato yafe masa to babu laifi da wannan wayan aba an yi hallilahu amma in ya ƙi yafe masa irin ɗan keke da keke ne sosai falaihi an yi kafi a hobi misli zalika to wajibi ne ya saka masa da kwatankwacin wannan kenan ya biya shi da kwatankwacinsa in kana zalika shay'an lahu mukafa'atu in wani abu ne da za a iya biya biyan kwatankwacinsa a takaice dai baya halatta ya wuce gwargwadon abin da ya kama na buƙatarsa shi ya ƙashin kansa kawai sai dai in akwai waɗanda suke raka shi yake aikin tare da su saboda yawan dukiyar to iya gwargwadon abin da zai ishe su shi da su gwargwado kada ya wuce haka kada ya yi amfani da ganin dukiyar tana da yawa ya sai sama da abin da ya kama na bukatarsa shi ko abokan tarayyarsa wajen gudanar da dukiyar ya kyautata ma wa'yansu kada ya yi haka a ya ce wai kaman a ɗan sa nama haka da sauransu to wannan dai misali abin da zai ce ɗan gutsirin nama kamar fiffikin kaza ko wani abu ba kaza su kutum ba misali ya ɗan mai da yawunsa ai ba za a hana ba ai shi ma daga cikin cikon abincin yawa amma ya ce a jefo masa kaza guda ko kuma kaza wato a kyafi misali gasasshiya ya ci wannan to in ba mai dukiyar ne masa izini ba to wannan bai kamata ya yi wannan ba ba zai halatta ba amma misali a ce irin yadda ake zuba abinci a sa yanka ɗai ko abin da ya kama da wannan ai ba zai zama ya wuce haddi ba wannan in ba dan mu mun samu musi ko ibtila'i kan ja mana fitinar da yawa amma dai asali a ce abinci da ɗan gutsirin kifi ko ɗan gutsirin nama ai asalin abinci kenan ko ba haka ba miya ma a ce akwai ɗan kashi-kashi da ɗan maiko-maiko ai ba wake kaɗai da kuka ba wake da ƙullin kuka ai ba wannan ba asali ba ne ko ba haka ba ba za a yi kiyasa wannan kawai larura ce wadda muka samu kan ma'ai a wasu ƙasashe yanzu kamar ƙasashen larabawa kamar masar da wasu wurare da yawa za ka tara asalin ƙa'ida abinci dama ko talaka zai ɗan samu dai yadda zai ɗan jefa ɗan abin da ya sauka na wannan ko ba haka ba saboda su ko da hukumominsu suna tsara yadda sha'anin power ko abubuwan sha'anin kasuwar nama ɗin da sauransu yadda kowa zai iya ɗan samun rabonsa ko ɗan abinka ko shinkafa da wake ne da mai da yaji da ɗan kwai haka ɗan jefa ko ɗaya ko biyu haka amma dai a ce abin gaba ɗaya ya gagara irin yadda abin wato akwai illoli da yawa suka jawo rashin adalci da rashin tattalin rayuwar mutane ne tsaba shi ya dawo wannan wanda zallan abincin ma gashi nan yana gagarar da yawa cikin mutane ko abin mamakin ga dukiyoyin kuma ana barnar su wallahi limisli haza yazubul qalbu min kamadi in kana fil qalbi islamun wa iman irin wannan abin da ke gudanar shike narkar da zuciya in har akwai musulunci da imani a zuciyar mutum mutum ɗaya ya sayo mota ta miliyan 200-300 fiye da haka ba ɗaya ba biyu ba a zo a rufe su da tamfol a ƙarƙashin rumfa a ajiye su kuran shi kenan haka duk ake ta yin abu kuma da dukiyar da ya kamata a tsara ta mutane su samu walwala abubuwa da yawa su sauwaka amma babu wannan to amma fa ne wasa ya alamu lalina zalamu ayyamun kalabin yin kalibun za su fi kowa da na sani eh za su gwammace hadisin nan da ke cewa waɗansu ranar alkiyama za su so da a ce a duniya ba su yi mulki ba madadin wannan mulkin a rataye suke a sama eh an samu nuri can wata ko bishiya mai tsawo sosai ko wani abu da aka kafa shi mai tsawo sosai aka ɗaure kafafuwansu da yadda ba za su tsinko ba eh suna ta lilo haka tsawon shekaru hamsin sittin saba'in da suka yi a duniya haka ai tsabar wahala da mayata duniya da iyaka ta kenan amma za su so a ce iya irin wannan rayuwa suka yi a duniya ba su rike mulkin ba saboda bala'in da za su samu kansu a ciki da irin wannan zaluncin da suka yi Allah ka kiyaye mu saboda haka dan gutsuran nama dan gutsuran kifi dan abin da ya kama da wannan aka jefa masa abincin bakinsa kadai wannan ba zai zama ta'addanci ba a yadda muke zato wallahu a'lam mun ji wannan babin da abin da ke faɗa shine idan mutum yana gudanar da kirada an yarda ya ci ya sha in tufa ta kama ba ta ado ba ba ta alfahari ba eh ba ta kwalliya ba zai iya saya ba ta tarawa da yawa ba duka zai iya saya in ta kama amma iya nasa ko waɗanda za su taimaka masa in dukiyar tana da yawa amma ba zai ba da sadaka ba ba zai ba da kyauta ba ba zai ba da takuici kan wani abu da aka yi masa shi kashin kansa ba ba hidimar dukiyar aka yi biya kwadago ba duk ba zai wannan ba ko ciyayya za a yi to iya bakin nasan zai kai kowa ya kawo kamar nasa shikenan a haɗu in kuma ya wuce wannan to ya taɓa haƙƙin mai haƙƙi sai ya nemi yafiya ko kuma ba a yafe masa ba ya biya ta hanyar da ta dace a biya ka duba yadda shari'a take taka tsantsan da haƙoƙin bayi babu daini fil qira'at babin bada bashi a cikin sha'anin qirada ai bashi wato kasuwanci na qirada asalin kasuwancin kirada ana gudanar da shi ne a saka jari a sayi kaya a dinga sayarwa kuɗi hannu ana karɓar kuɗin ana sake sari ana samun riba da aka ba da bashi an daskarar da kuɗin sai a daɗe juyawar ba ta yi ma'ana ba kirada ba ta son ba ta kamata da ainihin a sa bashi musamman bashi mai nisan zango yasa ba a yin bashi a kirada sai da izinin mai asalin dukiya. Ƙala Yahya, Imamu Yahya ya ce, Ƙala Malikun, Maliki ya ce, Al'amurul mujtamau alaihi indana, al'amarin da malamai suka haɗu a kansa a wajenmu, a garin Madina kenan, fi rajulin da ila rajulin malan kirada, game da wani mutum, da ya miƙa wa wani mutum ya baiwa wani mutum wata dukiya a matsayin kirada zai juya musu ita a ga abin da Allah zai bayar su raba gurgudan sharaɗinsu. Fashtara bihi silatan, to sai mutumin ya sayi kadara, ya sayi kaya da wannan jarin. Sun ba a silata bidaini, sannan sai sai da kadarar bashi. fara biha fil mali sai samu riba a dukiyar da ya sayar da dukiyar wato kadarar ya sayar da ita bashi to sai zama akwai riba sun mahalakar lazi a hazal mala wato an ba da ribar a farashin da za a samu riba in an biya za a samu riba amma sun mahalakar lazi a hazal mala to sannan sai wanda ya karbi dukiyar ya karbi mudarabar ko kiradar sai ya rasu kabla an ya gabi mala kafin ya karbi dukiyar kafin a biya shi kafin lokacin da suka yi mai karbar bashin zai biya shi uwar kuɗi ta dawo har ma da ribar to kafin nan sai shi mai karɓar kiradar da ya sayarwa wannan kadarar bashi sai ya rasu kaga kenan dukiya ba ta dawo ba balle ribarta qala imam malik yace in arada warasatuhu an yaqbidu zalikal mala to idan magadan shi mai kiradar da ya rasu wanda ya karbi jarin ya sayi kayan ya bada shi bashi idan magadansa ‘ya'yansa misali ko kuma ‘yan uwansa, waɗanda dai za su tsaya a madadinsa, in suna son an ya ƙabidu zalikal mala, su bibi wannan dukiyar su karɓo ta, su karɓo biyan bashin da babansu ko ɗan uwansu ya bayar, wahum ala shafi abihim minar ribihim. In sun yi haka kuma suna akan sharaɗin da aka yi da babansu na riba. ribar da dama aka yi cewa in an samu yadda za a raba ta to suka ce a bari wato wato su karɓo wannan kuɗi yawa in aka zo ribar da aka samu za a raba kason da babansu yake zai samu inda yana nan to sai a basu tunda sun maye madadinsa wajen karɓo bashin to in suna son haka fa zalika lahum to wannan ya halatta gare su za ka nu umana ala zalika in su zama amintattu akan haka in babu tsoro ko ɗarɗaɗɗin cewa wani abu zai iya shigowa ba san halinsu ba ta yi in san karɓa zuciya ta raya ma waɗansu taɓa dukiyar a ta rikici to in amintattu ne dama an san halinsu ba za a yi tunanin wannan ba to sa iya ba su wannan dama kamar aikin ijara ne mutum yana yi sai ya rasu bai ƙarasa ba in ‘ya'yansa za su iya ƙarasawa a biya su kamar yadda wato babansu aka yi da shi za a iya yin haka ko kuma in wannan ba zai yi ba a biya su kwatankwacin abin da babansu ya yi kawai a nemi wani ya ƙarasa fa in karihu an yaktaduhu amma in ba su so a ce sun bibi mai bashin su karɓo biyan bashin ba ba su nemi haka ba, wahallau bai na sahibil mali wa bainahu suka kyale tsakanin mai dukiya na asali da ya baiwa babansu ko ɗan uwansu wannan kirata wa bainahu da shi mutumin da ake bin sa bashi. Lam yukallafu an yaktaduhu to ba za a tilasta musu cewa su je su karɓo biyan bashin yawa tunda shi ya rasu su kuma ba su da sha'awar su ɗora a kan abin da babansu ya yi ba su da buƙa ba sa son to ba za a ɗora musu cewa su je su nemo ba su karɓo sai su ƙyale mutumin tare da asali mai dukiya wala shi a alaihim ba komai a kansu da kuɗin zai makale ma bai fito ba ko wani ɓangarensa ba za a ce su nemo su biya a madadin babansu ba domin ita kirada ba a gina ta akan cewa in an samu matsala ba ta ganganci ko sakaci ba ko saba alkawari ba kuma wai kai za ka biya a idan misali mai dukiya ya ba da izinin a yi bashi kuma sai aka samu akasi wanda aka baiwa bashi ba mai amana ba ne ba mutumin kirki ba ne ya ƙi biya ko kuma ya nauyi ba za a ɗorawa mai mu'amalar kirada wato ya biya ba kamar yadda an yi asara ma ba za a ɗora masa ba sai in ya saba sharaɗin da aka yi da shi babu komai a kansu wala shi alam kamar yadda kuma ba sa cancantar wani abu ba za a nemi su da su biya komai ba shine wala shi alaihi wala shi alam ko ba za a ba su komai ba tunda ba su yarda ko sun nemi cewa a bar su su karɓo bashin ya zama an ƙarasa yarjejeniyar da aka yi da babansu ko ɗan uwansu ba, idan su samu ainihin kaso na ribar da dama aka sharɗanta ba. Saboda haka ba su da cancantar komai in ya karɓi kuɗinsa shi kenan, da ainihin asalin uwar kuɗi, yawa, yawa, da komai zai zama na mai dukiya. Wala shi alahum iza aslamuhu ila rabbil mali, yawa. ba su da komai idan sun miƙa shi mutumin zuwa ga mai dukiya in sun kyale shi shi da wanda ya karbi bashi ya san da zai karbi kuɗin sa tun da na tsakanin ya rasu su kuma ba su so su shiga ba ko kuma ba a yadda da su ba ba za a shigo da su ba kar su je su yi abin da ba a so to wannan shikenan ba za a biya su komai ba fa in tadawhu amma idan su din sun yi amince ko an neme su da su zai su karɓo bashi a biya su falahum fihi min ash-shar'i wan nafaqati mislu ma kana li abihim fi zalika to suna da sharadin da aka kulla da ma cin abinci ko dawainiya ta dukiyar mislu ma kana li abihim kwatankwacin abin da baban su zai iya yi inda yana raye fi zalika akan wannan kun fihi bi manzilati abihim suna da matsayi irin na baban su yanzu misali zai zai iya yiwa sai an je wani gari misali wajen bin bashi dukiya tana da yawa ko ba a gari ba ne sai an yi tafiya to kaga wannan kansa hayar da za a abin nan dabba da za a hau aje inda buƙatar hakan guzurin abinci duka kaga dole suna da buƙatarsa to duka za a cire shi cikin kuɗin in an biya eh tunda inda shi ma yana rayu za a biya shi wannan zai wannan iyakar wannan za su iya yi in an yarje musu su je su karɓo bashin wa illam yakunu umana ala zalika amma in bas zamanto amintattu akan haka ba kamar da ya fada a baya ana tsoron in sun shiga to za su haddasa ha'inci to fa inna lahum an ya'tu bi aminin siqatin to suna da dama har yanzu su zo da wani amintacce yardajje amintacce yardajje wanda kowa ya da shi fa yaktadi zalika almala ya karbo wannan dukiya wato in har sun ce eh suna son a yi haka aka ce a ba amince da su ba to in sun ce suna da wani amintacce wanda shi mai dukiya zai iya yarda da shi to suna da damar wannan amma in ba ba amintattu ba ne sannan kuma ba su da wani wanda za su ainihin wakilta madadinsu wanda mai dukiya zai amince da shi to sai su kyale mai dukiya da ainihin wanda ya ke rike da dukiyarsa ya san da zai karbi kayansa kawai ya zama ba su da komai a kansu ko ba su da komai da za a ba su. Fa ya zakta da jami'al mali, idan ya karɓo biyan dukan dukiya, wato mana ya je ya bibi dukiyar aka biya duka, wa jami'ar ribi da ribar duka, shi aminin nasu, wakilin nasu kenan, madadin wanda ya tsaya madadin nasu amintaccen yardajen kenan. Kano fi zalika bi manzilisa yabim, to wannan dai har ila yau suna a matsayin babansu. ribar da aka yi babansu yake da ita nisifi rubu'i ko nawa ne sai a ba su kaga shi wannan amintaccen idan shi ma dan a biya shi yayi eh ko kuma ta dawo anto su da shi ne in biyan sa za a yi to su za su sasanta da shi ba mai alakar mai dukiya da shi dan dan ba mai dukiya yayi wa aiki ba eh su yayi wa aiki eh su kuma aikin su madadin babansu ne ko dan uwansu da ya rasu ina fata mun fahimci wannan saboda haka sai a biya su su kuma su sallami wancan yana da buƙatar sallama qala malikun imam malik ya faɗa ya ce fi rajulin da fa ila rajulin malan kirada game da wani mutum da ya miƙa wani mutum wata dukiya a matsayin kirada a kasuwanci a juya riba a raba riba على أنه يعمل فيه وما باء به من دين فهو دامن له shi mai dukiyar baya san ai mu'amalar bashi amma shi mai aikin mai kasuwanci mu gudanar da kasuwanci sai ya ce ya yarda ala annahu bisa cewa yadda sha'ani yake ko shi din ya amalu fihi zai aiki da dukiyar wato fama ba a bihi min dainin abin duk da ya sayar da shi na kaya bashi wawa daminu lauto shi ya ɗauki asara in ta shigo. Kuma duka ya ce shi mutanen nan harkar bashi ana samun matsala kaza kaza ba ya son a yi mu'amalar bashi a kiradan nan. Ta ce a shi a kyale shi ya yi. Ba fata ake ba amma dai in an samu akasi to shi zai ɗauki nauyi. To shi kenan. Inda zalika lazimin lauto wannan ɗin ya kama shi. Sai ya ɗauka. mai dukiya baya so bai yarda ba yace a shi a kyale shi yayi wannan zai san da zai cire kuɗin zai fidda zai karɓo kuɗin kuma ma ba su fita ba shi zai biya eh to inna zalika lalle wannan ɗaukar asaran ya lazamce shi ya zama wajibi a kansa lazimi abin da ya wajaba abin da ya kama ya zama dole in ba abidainin faqad da minhu in ya bada wato ya sayar da kayan bashi to faqad zaminahu ya dauki nauyin asarar in asarar ta shigo in ko bata shigo ba shikenan dama haka ake nema eh ai dama a ba an sha fada an sha nanatawa cewa kirada idan an saba yarjejeniyar da aka yi da mai dukiya don asara ta auku asarar shi wanda ke aikin mai juya dukiyar mai kasuwancin da ya saba alkawarin shi zai ɗauki nauyin asara wannan shi ne sai da mai dukiyar ne ya ga dama ya yafe masa amma ba haka ba asararsa ce amma in yana tafiya akan sharaɗin mai dukiya bai saba ba bai saba yarjejeniyar da suka yi ba sai Allah ta'ala ya aiko da jarabawa aka samu asara ko dukiya ce duka gaba ɗaya su salwanta komai yawanta ba sakacinsa ba ganganci ba saba alkawari to asara mai dukiya ne asara mai dukiya ne shi sai dai ya asara ɗawaniyar da ya zan babu riba don ba za a ɗora mai dukiya bayan dukiyarsa ta salwanta kuma a ce to eh ko da mai dukiyar ne in ba shi ya ga dama ya tausaya ba ce to bawan Allah nan talaka ne ya bar gida ya yi kaza da kaza da kaza kuma iyalansa babu kaza saboda haka a lalubo wani abin daban a bashi bisa wajabci ba za a ɗora ba shi ma sai rungumi kaddara da ta auku a kansa a wannan da wannan ne malamai suka ce masu ciyawai ba su sukan banki da suke baiwa 'yan kwangila ko masu kafan kamfanoni wai kirada ne da wanda wani malami a jami'ar biyu ke shekarun baya yake ya faɗa aka ce wannan kuskure ne ba daidai ba ne idan banki ba za su yi ma wannan ka karbi kuɗin banki ka zo ka gaya musu wata rana a yi ma sata ko ko ka samu tasgaron kasuwanci ko abu wani abu ya au ba ruwansu ko gobara kai ka nuna musu tokar kayan ko tokar kuɗin ka nuna musu ba na tsammani za su yi da ka kun gani kuɗin ku da na karɓa kun ga wannan tokar su ce ga ma shatin tokar kuɗin duk ba ruwansu kai dai tunda ka ka yi alkawari yawa an cike komai shikenan dole za ka biya a haka ne ko to saboda haka sannan sharaɗi na biyu da suka saba wato suka saba wa kirada ta shari'a shine a kirada dai ba a ƙayyade nisba ko gwargwadon yawan abin da kowa zai samu misali mutum zai samu ko ba haka ba to su in sun ba da bashi dama musbakan tun farko ma akan wato percentage kaza za ka biya su wannan kuma ko ka faɗi ko ba ko ka tashi ko ka samu kamar ko baka ko ciko za ka yi ko ma baka samu ba dole ka biya su wanda kuma a shari'a kuma sai abin da aka samu e za a iya cewa e za a raba rabi rabi raba daidai ko adadi kaza amma ba za a yi sanin yawan ba yawa saboda haka in ba samu ba ma sai a hakura in an samu kaɗan sai a raba gurgurdan yadda abin yake amma a ce a cikin adadin kuɗin da aka karɓa to nisba kaza yawa a ce misali goma cikin ɗari misali ko sha biyar misali cikin ɗari na abin da aka karɓa kawai to kaga ta yi ma duk abin da za a samu bai kai hakan ba to kaga in aka shaɗanta a ƙayyade sai ya zama wani zai kwan a ciki to saboda haka sai abin da aka samu a habisa hakika bayan asali kuɗi ya dawo kuɗi ya dawo in kuɗi bai dawo ba ba a maganar raba riba to akwai sharuɗa da yawa wato ma'ana sharuɗan dai sun saba layi hali Allahu akbar babul bida'ati fil qirat babin wato bida'a saƙon kadara a cikin kasuwanci na kirada, e, wato ba da sautu na wata kadara a cikin kirada. Mutum yana gudanar da kirada sannan a ɗora masa sayo wani kaya na daban a halin kirada. ko a karɓi rance da gurinsa, asalin bai za a kadara kenan kamar abin nan sila. Ƙala Yahaya, Imamu Yahaya ya ce, Ƙala Malikun, Imam Malik ya faɗa, fi rajulin da fa'ila rajulin malan kirada. Wani mutum ne ya miƙa ma wani mutum wata dukiya a matsayin kirada, wasu taslafa min sahibil mali salafan. kuma shi mai gudanar da kiradar banda wannan jari nasu na kirada na gudanar da kasuwanci sai ya karɓi rance ya nemi rance na wata dukiya daga mai dukiyar misali a ce ya ba shi miliyan guda jarin kiradar kasuwancinsu na kirada sannan sai nemi rabi ko kwata wanda shi kuma wannan rance za a bashi wannan daban ne shi baya cikin kiradar aw istaslafa minhu sahibul mali salafan ko kuma shi mai kiradar yanzu yana da ƙarfi wanda ke gudanar da kasuwancin yana da jaruka da yawa da ke juyawa har ma yana da wadatar kansa to shi wanda ya bashi jarin sai ya nemi rance a gurinsa yau kuma wanda ya bashi rancen a ya bashi kiradar yawa mai dukiyar kiradar sai ya nemi bashi a wurin shi mai gudanar da kiradar aw abda'a ma'ahu sahibul mali bida'atin yabi'uha lahu ko kuma shi mai dukiyar mai kiradar na farko ya bada wata kadara tasa ta daban wadda ita ba ta cikin kiradar ya sayar masa da ita ya ba shi kudin da zai juya su yi kasuwanci musu kasuwanci sannan sai ya raba masa da wani kaya kuma ya ce wannan kuma daban ne kaya ne daban ka sayan min da shi ka kawo mu abi da na naira ya shitare lahu bi hasalatan ko kuma ya ba shi sautu da wasu dinarai da zai saya masa wata kadara shi wannan ba jarin kasuwanci ba ne na kirada nan ya ba shi kaya je ya sayi masa ya kawo masa kuɗin nan kuma ya ba shi kuɗi ya sayi masa kaya ya kawo masa amma duk wannan kadarar da zai je ya sayi masa ko kaya da zai sayo masa kuɗin da aka bayar baya cikin jarin kasuwanci duk wayannan suwar ɗin wanda ke kirada ya, ya nemi bashi a wurin mai dukiya ko kuma mai dukiya ya nemi wani rance a wurin mai kirada, ko kuma mai dukiya ta kirada ya ba da wata kadara tasa a je a sayan masa, ko kuma ya ba da wani kuɗi sauto a sayo masa wani kaya. Turin an yi ɗayan wannan ƙala malikun, Imam Malik ya ce, In kana sahibul mali. in mai asalin dukiyar mai asalin jarin ya kasance, ina ma abda ma'ahu ya ba shi sautin kadaran ne, ya sayo masa ko ya sayar masa, wa huwa ya alamu, alhali yana sane da cewa, annahu laulam ya kun maluhu indahu, ya san cewa da a ce ma dukiyarsa ba ta hannun mutumin. da a ce bai baiwa mutumin jari don ya juya ba, ko da ba wannan alaƙar sun masa'alahu misla zalika, amma ya roƙe shi ya masa irin wannan hidimar, fa'alahu ya san alaƙar da ke tsakaninsu za ta sa za ta ba da damar ya yi masa wannan aikin, zai biya masa bukata. li'ikha'in bainahuma saboda ‘yan uwantaka ko abokantaka ko amintaka da ke tsakaninsu ba wai zai yi amfani ne da cewa ai akwai kuɗinsa akwai jarinsa a hannunsa don wannan kawai zai masa a dama akwai alaka akwai alaka a tsakaninsu wacce ko da wannan mu'amalar ta kirada ko ba ita ya san zai yi masa irin wannan hidimar to yace auliya sarati ma'unati ma'unati ma'unati zalika alai ko kuma a saboda sauki ya sara yani suhula ko saboda saukin dawaniyar wannan din akan sa ba wani abu ne mai wahala ba eh ba wani abu ne sayo kaza ne aje a saya ne ba wata ɗawaniya a ɗora a kan mota wanda za a ɗora sauran kaya ba wata wahala a ciki walau a ba zalika alai kuma ya zama ko da zai ce kai ne fa ba zan yi ba ko kuma ba zan samu damar yi maka ba ya saba abin da ake zato na kara bai masa ba to wannan ba zai fusata shi mai ba da sakon ba lam yanzu malahu minhu ba zai kwace dukiyar tasa a gurinsa ba menene yasa waɗannan kaidin duka wato ma'ana ba zai amfani ba da ya bashi dukiya da zai juya sannan ya kawo masa wani sharadi kuma na wahal da shi kawai don gadara da wannan inda wannan ne kaga an ɗora mutum wani abu wanda bai da alaƙa da yarjejeniyar da aka yi kuma ai amfani da ita ko ba a san abin da ake kira istiglali kai amfani da wata dama da ka samu akan mutum ka cutar da shi ko ka wahal da shi ba abin da ya cancanta ba yarjejeniyar su kawai ta kirara ne ya ɗora masa sayo min kaza ko sayar min kaza ko ba ni rancen kaza ko to wannan duka abu ne wanda ba a son a raba shi da iradar amma in akwai alaka mai ƙarfi abokinsa ne ɗan uwansa ne dama kafin wannan ya auku irin wannan abu ne da ke faruwa a tsakaninsu ba wani alaka ce ta sa ba kuma shi ma mai dukiyar da ya nemi a masan har da ma a ce shi mai yin mai gudanar da kasuwanci na kiradar da a ce ya ƙi ma to ba zai fusata ya ƙwace dukiyar ba don ya saka ya rama kaga wannan da ya nuna ba alaƙa tsakanin wannan alfarmar ko wannan hidima da ya nema da wancan to wannan babu lai kamar da abin da ake faɗa cewa idan mutum ya zama alƙali ko ya zama wani shugaba baya halatta wani wanda bai da dangantaka da shi wanda bai da wata alaƙa da shi wanda dama kyaututtuka da wani ihsani ba sa gudana tsakani ya ɗauko wai kawai don jin an bashi kaza ya bashi ya karɓa wannan bai halatta ba saboda don me za a yi haka ai kaman wani rigakafi ake yi ko wani tanadi ake yi in wani abu ya bijiro wato a yi amfani da wannan kyauta da ake bayarwa a kau da ido da sauran saboda haka ba a yi wani amma wanda dama tun kafin a naɗa shi aboki ne ko ɗan uwa ne amini ne wanda irin wannan abubuwa suna gudana kuma yanzu ma abin da ya sa zai masa wannan ɗin shine kawai kyautar ya zo yin wani biki ko wani dalili saboda wancan alaka ta farko amma ya zama alkali bai zama ba ya zama babban ma'aikaci ko bai zama ba wannan ba shi bane to wannan suka ce babu laifi wato al'umuru bi maqasidiha kenan ko yawa al'umuru bi maqasidiha duk al'amura ana musu hukunci ne akan manufofin da suka sa aka yi abubuwan to misalin kamar wannan din yace to fa in sahha zalika minhuma jami'an idan wannan sharadin ya inganta daga gare su duka wa kana zalika minhuma ala wajhi al-ma'ruf karbar wannan sako ko wannan dawainiya ko hidima da ɗaya su zai wa ɗayan wannan ya zama ta fiskar kyautatawa ne kawai walam yakun shartan fi aslil qiradi bai zama sharadi a tushen yarjejeniyar wannan kirada ko mudaraba ba zalika jaizul la ba sabi to wannan ya halatta babu laifi da shi ya halatta kuma babu laifi a yi hakan. Wa inda khala zalika sharɗin, amma idan sharaɗi ya shiga cikin wannan, to zan baka kirada, za ka gudanar da mana da kasuwanci da wannan duki, amma fa ka sani, yawa zan dinga baka sako kana sayo mini abu kaza, ko zan dinga baka sautu ainihin ko kuma wakilci ka dinga tafiya min da wani kaya daban ka sai min ka kawo min kuɗin daban wanda baya da alaƙa da mudarabar to in aka yi wannan kaga ai ya zama kulle biyu ko yarjejeniya biyu akan abu guda an ɗora masa wani tarnaki kuma zai ɓata masa lokaci ko ya wahal da shi ba tare da ainihin haƙƙi ko ba tare da yana da alaƙa da yarjejeniya ta farko kowanne sai a yi shi daban amma kada a sarƙafa wannan da wancan aw khifa an yakuna inna ma sana'a zalika al'amilu li sahibil mali ko kuma in an ji tsoron ya kasance shi mai aikin da gudanar da kasuwancin zai yi haka ne wa ainihin mai dukiyar mai jarin da ya kira malahu fiye da yi don ya kyale masa dukiyar a hannayensa ya zama bai karbe ba kar ya fallasa shi in yaƙi ya karbe dukiyar tsagonar da shi saboda haka duk ma ɗawaniyar da ya kawo masa ya ɗora zai karɓa ga wannan ba a san wannan yawa au inna ma sana'a zalika sahibul mali yawa ko kuma shi mai dukiyar yayi haka ne li an yumsika al'amilu malahu wala rudahu alaihi domin mai aikin wato ya rike masa dukiyar kar ya dawo masa da ita yarda ya bashi rancen kenan da zai yi ko ba haka ba ai an ce mai aikin yana iya neman rance a wurin shi mai asalin dukiya ko to in ya zama zai bashi ne dan shi yana jin daɗin mu'amalar yawa dan tunda an bashi bashi yana rike a wani gefe ai ba zai dawo masa da kuɗin sa ba zai ci gaba da juya suna yana samun amfani ta hanyar mudaraba tunda mutum yana da kirki yana da kasuwancin nasa yana kyau to in dan wannan ne ya bashi kaga ba dan sadaka ko dan Allah ba to irin wannan ba a so fa inna zalika la yajuzu fil qiradi to duka irin waɗannan abubuwan sharuɗan yawa ba sa halatta a sha'anin irada wa huwa mimma yanha anhu yanha anhu ahlul ilm yana daga cikin abinda wato malamai suke hanawa malamai suke hanawa wato kada aqadi na irada ainin a ta'allaka masa wani abu wanda bai da alaka da ita wanda za a wahalar ko a dorawa mai aiki abinda bai lazamce shi ba kar a sharɗanta wannan kuma kada koda ba a sharɗanta ɗin ba ya zama a fakaice kaman an sharɗanta ɗin ne ba wai dan tsakani da Allah ko dan alaƙar da ke tsakani ne za a yi ba za mu tsaya ana insha Allah Allah bayan da ku duba yanda faki malaman musulunci tun daga alfijir ɗin rayuwar al'umma a komai kankanta abu na haƙƙi suke ta ƙoƙarin ganin an kare haƙƙi na mai rauni ko kuma haƙƙin mai ƙarfi ɗin alhajin sawa shi tsarin hukuncin shari'a da mai ƙarfi da mara ƙarfi kowa ana kare masa buƙatarsa ainihin daidai matsayinsa abin da ke jawowa a samu daidaito Allah datar da mu